بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba adu yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usunna da ke wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na akaɗa'ul musallin ma'ana kusakuran masallata na babban malami alhafiz muhammadu siddiq ilmishawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci namu a daidai wannan lokaci a kuma daidai yin mako irin wannan a yau muna yini na asabat wanda yau din wata na shida a musulunci watan jimadul akhir iya da kwanaki 21 wanda hijira yau na da shekara 1444 sha hudu ga watan ɗaya miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu domin ci gaba da wannan darasi kamar yadda muka saba idan masu bibiya ba su manta ba malam ya shigo da mu gaba ta biyu a littafin wanda yake bayani game da kusakuran da ake samu cikin alwala an yi bayanin kusakuran da ake samu cikin tsarki da shiga ban daki da bayyana tsaraici a waje da rahin sutarci al'aura duka wannan darussa sun gabata a makon da ya gabata malin ya fara yi mana magana game da kusakurai wanda ake samu cikin alwala wanda wannan kusan shi ne darasinmu na biyu a wannan gaba ta kusakurai da ake samu cikin alwala wannan kuma shi ne darasinmu na goma sha uku a shi wannan littafi daga farkonsa zuwa yau muna addu'an Allah ta'ala ya mana jagora ya ba mu ikon karanta daidai da fahimtar daidai da kuma aiki akan daidai inda za mu tashi a yau insha Allah shafi ne na goma sha takwas a wannan littafi daidai inda malik ke cewa adh-dhikru fi asna'il wudu' daga cikin kusakoran da wa'ansu daga cikin masallata suke samu suna kallafa kansu wa'ansu zikirai a yayin da suke yin alwala akwai zikiri wanda shari'a ta tabbatar da shi wanda mun karanta shi a makon da ya gabata bayan kammala alwala manzan Allah ya koyar da mu ce ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika la wa ashhadu anna muhammadan عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين wannan ingantaccen zikiri kenan kuma ana yin sa shi bayan an kammala alwala ne an fahimta har ma yake cewa za a bude mutum kofin aljanna guda takwas a ce ya shiga ta kofar da yake so Allah ta'ala ya samu dace to kuskuren da ake samu a gumin asu daga cikin masallata injimalan ana cikin yin alwalar kuma ana karanta wa wasu zikira kamar a wanke fiska a karanta wani ko a wanke hannu a karanta wani ko a shafi kai a karanta wani ya ce wani duk wasu inganta ba in ma kaga ana yi ko kaji ana yi to magana ce marar asali la asar la din addini bai tabbatar da ita ba malik ke cewa nasma kathiran minan nas za mu ji da yawa daga cikin mutane yuraddaduna ad'iya suna ta kaiwa da kawa wajen karanta wa'ansu addu'o'i addu'iya jam'i ne na addu'a su dinga karanta wa'ansu addu'o'i a cikin alwala wa azkaran kathira da zikirai masu yawa fi asna'il wudu a cikin lokacin da suke gudanar da alwala bal inna minan nas wa'ansu ma daga cikin mutane injimalan man yaj'al li kulli udwin min a'dha'il wudu'i du'a akwai wa'ansu wanda kowace gaba akwai addu'a da yake mata kowace gaba alwala akwai zikirin da ake haka wa'ansu suke yi amma duk da suna yi ba daidai ba ne ba addini ba ne wa kairul huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairi shari'a ita ce shari'ar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idan kana san shari'a ita ce shari'a domin Allah ya ce wa in tu'i'uhu tahtadu wa ma ala rasuli illa al-balagul mubin in kun yi masa da'a inji Allah tabbas haƙiƙa za ku shirya duk mutumin da yake sun ya hau hanyar shirya to yi wa manzon Allah da'a anan ake samun shirya har zuwa gidan aljanna kuma Allah sai da ya rantsuwa wace wa innaka latahdi ila siratin mustaqim haƙiƙa ya rasulullah kana shiryarwa zuwa ga tabarki madinici sallallahu alaihi wasallam to za ka ga wa'ansu a kowace gaba akwai zikiri ko addu'ar da suke karantawa mislu kauli misalin fadin ɗaya daga cikin masu irin wannan jimala Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh an fahimta in yazo wanke fiska sai ce Allahumma bayyid wajhi ya Allah ka haska fiskata yawma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh a ranar da wa'ansu fasaku suke da haske wa'ansu fasaku kuma suke da baki suke da duhu baki irin wannan yinin alƙiyama ke wanda Allah ta'ala ke ce yawma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh fa amma lillazina sawaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fazuqul azaba bima kuntum takfurun wa amma allazina biyadat wujuhum fa fi rahmatillah wa hum fiha khalidun Allah ya samu da cikin su wannan siffa ce ta alƙiyama وجوه يومئذ نارضة إلى ربها نازرة ووجوه يومئذ باسرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة وأن صفر القيامة وأن سفسكم حسكي zagan su gonin sha'awa Allah ya sa fusakun mu ne ka gan su a kiyamar an tayi fuskar tana ta annashuwa kana ganin mutum ka san iya cikin nutsuwa da jin daɗi shine fa'amman lazi na biye da hujuhun fafi rahmatillah to duwanda aka tashi alkiyama ga fiskarsa akwai annashuwa da walwala to Allah ya ce iya cikin rahmar Allah kuma zai dawoma a cikinta amma wanda aka tashi alkiyama fuskarsa baki kirin duhu kirin Allah ke cewa waɗannan kuma suna cikin azabar Allah na sododo jihohun akafartun ba'a da imani sun kafircewa Allah bayan imani ya zaki musu kuma su ne suke cikin fishin Allah za su dawo a gidan wuta Allah ta'ala ya sani to wa'ansu ya suka ɗau waccan ma'anar ayan ta cikin suratu Ali Imran ke suke aiwatar da ita a yayin wanke fiskar alwala Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh kun ga duwa ce mai kyau ai to ya akai ko malam ya sauke ta nan go eh tabiyar ku nake addu'a ce mai kyau ai ko yawwa domin shi aikin ibada aiki ne tauƙifi yanda za ka zauna ka dinga karanta wannan addu'ar ba wanda zai inkare ka Allah ka haska fuska ta a ranar alkiyama ba mai ma inkari amma inkarin da aka yi ta zo a cikin alwala ne kuma ita alwala yanda manzon Allah ya koyar ka za a yi ba ta buƙatar ƙari ko rage akwai ibada tauƙifiyya wanda ita ce ibadar da Allah yake so a bauta masa da ba ta bukatar ƙari da dangi haka za ka ganta haka za ka bata kamar sallah baka da ikon gyara a sallah kamar alwala din baka da ikon gyara a alwala kamar azumi baka da ikon gyara azumi wannan ita ce ibada tauƙifi yanda take haka za ka yi ba a bukatar cewarka ko ragewarka amma akwai ibada wanda kofar ta mafituha ce addu'o'i za ka zauna ka dinga yin addu'o'in da suka sauka gare ka amma in ibada ta zo a yanayi da gu da lokaci to tana bukatar nasu dalilin da ya sa malam ya soki wannan azara ce bata inganta ba domin ta zo a cikin alwala tana da gu da lokaci dukkan ibada mai lokaci mai rana to dole ba za ka yi kana bukatar nasu a fahimta kamar muna yin ramadan muna yin azumi a cikin watan ramadan allah ne ba da yi يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تسيكي cewa shi ha Ramadan allazi unzila fil Qur'an wannan ibada a Ramadan Allah yake so mu da ya zo maganar hajji sai ce alhajju ashhuru ma'lumat faman farda fihi na hajji fala rafasa wala fusuq wala jidala fil hajji malamai suka ce alhajju ashhuru ma'lumat ya suka ce shine zulqa'da zulhijja da almuharram so ne ashhuru ma'lumat an fahimta sallah tana da lokaci aqimi salata liduluki shamsi ila gasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda a takaice dai dukkan ibada mai lokaci mai rana da lokaci ba za ka yi ta ba sai kana da dalilin yin ta kamar muna ibadar sanyawa yaran mu suna idan sun yi kwana bakwai ko a yanka musu abin yanka an Allah ya hore a kwana bakwai kana da dalili akwai hadisai masu yawa a kan wannan kana da dalilin yi muna yanka layya ranar goma ga zulhijja akwai dalili amma duk ibada da za ci za a yi ta a wata kaza ranar kaza ga wata kaza ko lokaci kaza kuma babu nasi a kanta to wannan ibadar bata inganta ba kamar abin da ake ran sha biyu ga wata rabi awal ko haka ne babu ba nasi yayi ba nasi ba nasi ko a qawaidi ko a akadari babu wannan nasi din saboda haka ibada ne rana da lokaci kowace iri ce tana buƙatar nasi abin da ya sa mala ya ce wannan addu'o'in duka ba su inganta ba domin addu'a ce da ta zo a cikin gabar alwala alwala kuma ibada ce kuma Allah ya koya wa yadda manzon Allah zai koma manzon Allah ya koya mana ko bai wannan a ciki ba shikenan shine wannan magana ko wa inda yamin idan za su wanke hannunsu na dama za su ce Allahumma a'rini kitabi bi yamini ya Allah ka ba da littafi na hannuna na dama kaga shi ma na addu'a ce mai kyau fa amma man utiya kitabu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wanda aka ba shi littafi sa hannun dama zai samu abin nan hisabi mai sauki zai samu aljanna yan yan bangaren dama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin maqdud wa dalhin mamdud wa zillin mamdud وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوءة وفروش مرفوعة حظوا قشي شان سيالك شيء الله تجي تشوع لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين yam dama dama dama to suna da masauki mai kyau a gaban Allah shine aljanna Allah ya sa ba mu hannun mu littafin mu hannun dama to amma wannan ba za ka karanta ta bayayin da kake wanke hannunka na dama alwala domin manzon Allah bai karanta ba sahabbai ko basu yi ba abin jannan wasawab mala yace abin da yake shine dace annahu lam yusbit an nabiy sallallahu alaihi wasallam ba a samu wani abu da ya tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam du'a'un sahihun yuqalu fi asna'il wudu ba a taba samun wata addu'a ingantacciya ba da manzon Allah ke karanta ta a yayin da yake alwala asna iloyi ne lokacin da yake yin alwala wanke fiska wanke hannu shafan kai da sauransu ba a taba samu wani zikiri ko addu'a da manzon Allah yake a wannan lokacin ba sai bayan an kammala waccan addu'a da makaranta da farko ita ce abinda manzon Allah yake sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala an-nawawi rahimahullahu ta'ala imam an-nawawi Allah ta'ala ya masa rahama fi rawdatul talibin a cikin littafin sa a rawdatul talibin mujalladi na 1 shafi na 62 yake cewa hazar du'a la asala lahu irin wannan addu'an da ake karantawa yayin da ake almata da asali walam yadhkurhu shafi'i wal jumhur malamin sa kenan imamu shafi'i bai ambata mana ita ba sannan kuma malamai mafi yawa daga cikin malaman musulunci ba su ambaci irin wannan addu'ar yayin da ake yin alwala ba wakalar shaukani imamun shaukani yake cewa fi sayil a cikin sai a littafinsa a sayil mujalladi na ɗaya shafi na casa'in da uku lam yuthbit fi zalika shay ba abin da ya inganta a wannan zikiri ko addu'a yayin alwala babu abin da ya inganta marawa abin da aka rawaito fa huwa mawdu' in an samu wata ruwayar matumala ya ce maudu ne hadisi ne rushashen hadisi ba shi da asali au fi isnadihi kadhib au matru ko a isnadin hadisin akwai makaryaci ko wanda kwata kwata ba a karbar maganar sa an fahimta ko ma zaka ci karo da ruwayar to ga illa ta bata da asali a musulunci fahimtu abu na hudu masu raƙaba awul ulk wa'ansu idan sun zo yin alwala suna kallafa wa kansu shafar wuya arraƙaba shi ne nan bayan wuyanka kenan al'ulku kuma wuya daga ciki wa'ansu na kallafa kansu sun shafi nan ko sun shafi bayan abin wuyansu daga baya a yayin da suke yin alwala to shi ma wannan kuskure ne ba shi da asali a cikin alwala wa masul unuq aw raqaba yaf'aluhu kathirun minan nas shafar unuq ko ar-raqaba wa ansu da yawa daga cikin mutane suna aiwatarwa bal inna ba'd ba inna al-ba'd ya'taqidu sunniya zalika wa ansu ma suna suna aqida cewa haka ma sunna ne shine ya'taqidu sunniyati zalika suna ganin aikata hakan sunna ce wai wa yunkiruna ala man la yamassa ala unuqihi har ma suna inkari ga wanda baya shafan wuyansa yayin da yake alwala suna inkari an fahimta qala shaykhul islam ibnu taymiyyah rahimahullahu ta'ala shaykhul islam ibnu taymiyyah Allah ta'ala ya masa rahama a cikin littafinsa al-fatawul kubra mujalladi 1 shafi na 280 yake cewa lam yasiqu an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu masaha ala unuqihi fil wudu ba a taba samu ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi wuyansa a yayin da yake yin alwala ba a taba samu ba wa khairul huda huda rasulillah mafi alkhairin shari'a ita ce shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to bai ba an fahimta yawa bal wala rawa anhu zalim ba ta farawaito haka ma da gare shi ba fi hadisin sahihin a cikin ingantaccen hadisi babu wannan magana bal al ahadithu sahiha ma la yace hadisai ingantattu allati fiha sifatul wudu'in nabiy sallallahu alaihi wa sallama wanda suke bayani kan siffar irin alwala ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama lam yakun yamsah ala unuqihi ba a taɓa samun ruwaya manzon Allah ya shafi wuyarsa alwala ba wali haza lam yastahabba zalika jumhur ulama saboda haka malamai mafi yawa daga cikin malaman musulunci ba su halartar da yin haka din ba kama kamalik wa shafi'i kamar imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala kamar imam shafi'i shine muhammad shine muhammad bin abda shine muhammad bin idris imam shafi'i Allah ya masa rahama wa Ahmad bin Hanbal fi zahiri mazhabi a abin da ya bayyana a mazhabobinsu ba su halattar da yin haka cin arda wa kala nawawi imam an-nawawi yace fi rawdatu talibin a cikin littafin sa rawdatu talibin shafi na daya ga abun mujalladi ne shafi na 61 wa zahab kathirun min ashabina da yawa daga cikin malumin inji imam an-nawawi ila annaha la tamsah ba wani dalilin da zai saka shafi wayanka yayin da kake yin alwala li'annahu lam yusbit fihi shay'un aslan ba samu wani abu ya inganta ba a cikin wannan tunda asali babu wani abu da ya inganta wali hadha lam yusbihu shafi'i saboda haka imamu shafi bi ambaci wannan ba wal muqaddimu al ashab da magabata daga cikin maluma ba su ambaci haka ba wa hadha huwa barin hakan shine daidai wa huwa ra'ayul jumhur wannan shine ra'ayi na mafi yawa daga cikin malamai ana fahimta fa'ida mali ce wata fa'ida amma hadisu wa'il bin hujr mali ce akwai wani hadisi na wa'il bin hujr wa masu zahiru uzunihi ya ce manzon Allah iya shafar bayan kunnansa a yayin alwala wannan kuma haka ne akwai shafar kunni bayansa da ya cike shi wa masu rakabatihi wa batinu lihiyatihi a ruwayar wancan ya ce ko mazan ala iya shafar wuyansa da kuma cikin gemanyarsa shine batinu lihiyatihi bi faddil ma ar-ra's da sauran ruwan da ya shafar kai da shi sai malike ta da'ifun imma ka ci karo da wannan hadisi to hadisi ne mai rauni dalilin sa akwai Muhammad bin Hujr a cikin ruwatul hadis akwai Muhammad bin Hujr qala az-Zahabi Imam az-Zahabi yake cewa lahu manaki malaman hadisi akwai abin da suke kyamata a jikin wannan bawan Allah ba sa kabar hadisi wa qala al-Bukhari Imam al-Bukhari yake cewa fihi ba'dun nas fihi ba'dun nazar akwai abun dubawa cikin maganganunsa duk irin wannan alfaz da malaman hadisi ke faɗa to iya nuna kan cewa ba a karɓar ruwaya a gun irin wannan mutum in hadisi ya zo da ruwayarsa to hadisin ya zama da'ifi alhadisu da'ifu la yuhtajju bihi kuma duk inda hadisi da'ifi yake ba ka ba hujja da shi ba za ka ce ai kaza kaza ka haƙiƙi ce ba a ce me dalilin ka ka ce ai hadisi kaza a duba aga kuma hadisin da'ifi ne to baka da hujja idan manazara ake an kayar da kai a fahimta ba a kafa hujja da hadisi da ifi ina fata kun fahimci wannan to malai yace abin da yasa hadisin ya zama da ifi ga wannan a cikin ruwa din sa akwai mutumin da akwai manaki akwai abubuwan kyama a tattare da shi kuma kada ku ji irin wannan ku dauka mutane ne irin mutanen yanzu a'a su malaman hadisi suna da amana amana su ma ta kai ƙarshe wajen kiyaye maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan a ana zaune ana ɗaukan karatu a gun malami a misali ka zo malami ya karanta hadisi ɗaya biyu ka zo aka ɗora daga na uku zuwa na goma da kai amma na ɗaya na biyu ba ka da malamin ya tashi ko za a yi sallah sai ka samu abokin karatun ka wanda shi aka fara a ce dala dan mun bitar wannan hadisi guda biyu idan ya ma bitar wannan hadisan guda biyu idan ka zo fadar inda ka jiyo hadisin ka jingina shi ga wannan malamin to ba za ka rawa hadisin ka ba an fahimta da irin wannan ba ke ci hadisi iya da rauni da irin waɗannan abubuwan ne in har ka ce malaminka ya karantar da kai hadisi na ɗaya da na biyu ko ba ka nan ya karantar to ba za ka rawa hadisin ka ba ana tuhumar ka da wani abu na tadalisi a fahimta an ce akwai wani daga cikin ɗaliban hadisi ya je wajen wani malami zai karɓi hadisi to sai malamin wata akuya ta fito daga gidan shi ana kokarin a kama ta a kai ta ɗaure to malamin sai ya ɗauko irin ƙwaryar nan haka a hannun shi kamar zai nuna wa akuyar ta zo ya kama ta daure ta to ƙwaryan ba komai a ciki haka dai ta ga kamar da wani abu ta zo a kama ta a jiya daure da ɗalibin hadisin ya ga ya zo da ƙwarya ba komai iya nuna wa akuyar ta zo ya ce wannan tun da ya yaudara akuya zai iya yaudara ta ba zan karɓa hadisinsa ba ya ɗau takalman sai da duk da irin wannan ake cewa hadisi ba iya da rauni a isnadinsa ba kenan a isnadin hadisi kar ka ɗauka an ce hadisi iya da rauni ka ɗau rayuwarsu yadda ji mutane yanzu ce mutum ya sheƙa ƙarya ba sama ba ƙasa ba a yi ba ba a gani bai ce an yi wallahi ba irin wannan suke yi ba ba ba irin wannan suke ba sun kubuta daga wannan ba irin mutane yau bane ba irin mutane yanzu bane so hakikanci akan ƙarya ko akan kuɗi ko akan kwaɗayi ba sa wannan ko kuma mutum ya iya matashinsa iya da ƙwaƙwaran hadda to iya tafiya iya shekara arba'in hamsin sittin har da ta yi rauni to a daidai lokacin ba za ka ɗora yasa ba an fahimta ko ko mutum iya haka ba nauyin ko a kai shi ana karɓar ruwa yasa ko sai aka bar shugabanci nawai nawai ya masa yawa to ba za ka karɓar ruwa yasa ba duk da irin wannan kaji malaman hadisin ce fihi manakir fihi nasab an gane ko duk da irin wannan suke tattara suke faɗa wanda wannan terminology ne na malaman hadisi wanda suna da irin wannan kalaman dewa fihi nazarun yuqbalu hadithahu an gane ko ko la ba'sa bihi duk irin wannan maganganu to in kaji sun ce irin wannan to akwai magana ci ba a karbar waya da irin wannan to wannan shine abin da malai faɗa nan kuskure na biyar adamu takharilul asabi da yawa daga cikin musulmai masu tarola ba sa tsatsefe in yatsunsu na kafa da na hannu haka ne to in ba a yi kuskure ne tsatsefe in yatsun kafa da na hannu a yayin alwala rashin yin su kuskure ne alwala wal kasir min al musallin mali ce da yawa daga cikin masallata yajhalu taqalilu asabi al yadayn wa rijlayn sun ma jahilci me ake nufi da takarirul asabi iya dini wa jidai wannan kalmar ita kanta ma sun jahilci ta ma haka malam ya ci gashi me ake nufi da takhalilul asabi irjilaini aw yadai tsatsefe in yatsun hannaye da tsatsefe in yatsun kafa ko mu faɗa mu faɗa wa kanmu gaskiya zaka tara ma'alwalanta ɗari da wahala ka samu goma su irin wannan musamman alwala da ake irin famfunan ban daki na famfunan bakin titi facal facal ake kawai a tashi a ciki mutum ya zauna ya tsatsefe in yatsun hannunsa da kafarsa baya yi ko manzon Allah ya yi kuma ya koyar me dalilin da ba za ka yi ba to me dalilin ka na rashin yi baka da dalili in dai kana so alwalaka ta inganta ta zama irin ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to dole sai ka bi irin koyarwarsa a ciki maliki cewa wa huwa an yaghsilu ma bainahuma bil ma ka dinga wanki abin da ke tsakanin yan yatsunka na hannu ko kafa da ruwa ka saka na diddirza wannan tsakani tsakani da wa huwa min tamamil wudu yace hakan iya daga cikin cikan alwala an fahimta rashin yin sa ba alwala ba ta cika ba kenan wannan yana mafhumul mukhalafa kenan wa huwa min tamamil wudu wa adimihi min naqasul wudu kenan rashin sa kuma iya cin abin da alwala ke tawaya ba ta cika ba cikakkiyar alwala ita ce alwala da tsatsefe yan yatsun kafa da yan yatsun hannu wa isbagihi kuma iya cikin kyautata alwala din liƙaulihi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana cewa asbigil wudu'a ka kyautata alwalanka wa khallil bainal asabi' ka tsatsefe tsakanin yan yatsunka wannan haka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin akhrajahu tirmidhi wa ibn majah ku tsatsefe yan yatsun hannayenku da kafafunku a yayin alwala وكان صلى الله عليه وسلم يكلل أصابعي بكنسره manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan yatsun kafarsa iya tsitsefe su da karamin dan yatsun hannunsa shine kunsar da ma suka ce kunsar bunsar wusta as-sabaha ko as-sababa da kuma al-ibham wannan sune sunan yan yatsu da larabci na hannu kunsar shine wannan karamin dan yatsa bunsar wannan mabiyi shi alwusta wannan da tsakiya din as-sabaha haka wasu malaman suka ce domin da ita ake tasbihi ko as-sababa da ita ake fada kai kaza ka kiyaye shine as-sababa kenan an fahimta da kuma wannan shine al-ibhama to manzon Allah da wannan yake tsitsifiyin ya tsun kafarsa kowane tsakani sai ya sa ya dirza ya zuba ruwa ya sa wannan ya dirza ya zuba ruwa haka ruwa ya ingantacciya ta zo daga gare shi sallallahu alaihi wasallam fahimtu iya tsatsefe in ya tsunsa na kafa bikon sare liƙaunin mustawrid bin shaddad al-mustawrid bin shaddad yake cewa radiyallahu anhu ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sahabi yace ni da ido na na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yukallilu asabi'i rijlaihi bi qunsari iya tsatsefe in ya tsun kafan shi da dan yatsansa dan kurin dan yatsi dan yatsansa karami na hannu وتقليل الأصابع فرض عند المالكية إلى أي مالكية زي ba malikiya yake bi ba a Najeriya a galibiya kotunan musulunci da abu duwai malikiya yake to abun malikiya tsatsefe in ya dole ne a lola iya cikin fardun min fara'idul wudu kuma duk abin da aka ce farilla ne idan baka yi shi ba a cikin al'amari to al'amarin bai yi ba kamar sujjada a sallah ai farilla ce kamar karatun fatiha farilla ne to a ce ka yi sallah ba ka yi sujjada ɗaya ba ko ba karanta fatiha ba to ba wannan sallar a gun malikawan gaske ba malikawan son zuciya ba idan ba ka tsetsefe in yatsun kafar baka da alwala yan malikiya kuna ji ko ba su ne yana da na ji kuma ka dace ai mu yan malikiya ne ai a malikiya kaza to malikiyar gaske idan baka tsatsefe yan yatsun kafanka da na hannunka baka da alwala ga nasi ingantacce malai ya kawo kun bai bijon nan fardun inda malikiya wa yusannu inda ghayruhu kuma gun mazahib ba ta malikiya ba to sunna ce tsatsefe yan yatsu a hannu ko a kafa sunna ce mai karfi kun fahimta to ne kuka zaba yanzu farillan ne ko sunnan ne farilla ne to duk wanda ya dauke shi farilla an baka yi maka da alwala kenan in dai ka dau tsatsefe in ya tsofa dalla to in ba kai ba baka da wannan alwala in kuma kai sallah ma baka da sallah kun fahimta wallahu a'lam na shida tarku ghaflul a'qab rashin wanke idan sawu ko sama da idan sawu kadan shine al-a'qab idan sawu ana so ya shigo wankin alwala ba a kansa ake tsayawa ba ba a bayansa ake tsayawa ba wankin alwala sai an wanke shi gaba daya cikin alwala to rashin wanke wannan gun a wankin alwalan kafa shi ma kuskure ne da yawa daga cikin masallata suke aikatawa wal aqab mala yace aqab din nan huwa azmun mu'akhkharul kadam shine wani kashi da yake can kauri a kasan kafa wa huwa akbaru izamuha kusan shine kashi mafi girma abu wa mu'azamul musallin da yawa daga cikin masallata in jimalan yatrukuna al-aqab biduna ghusl suna barin wannan gun ba sa wanke shi a fahimta wa huwa amrun jalal wanke shi al'amari ne bayyinanne a shari'a shine amrun jalal ay amrun bayyin wadai al'amari ne a bayyana a fili kenan wala yasihu al-wudu' illa bi ghaslihima alwala ba ba ta inganta in ba a wanke wani idan sawun ba kuna ji da kyau duk gangawanka to ka tsaya ka tabbatar wannan idan sawun ya shigo cikin wankin alwalanka Kar ka yi ta wani wanda an ci a gurguje zo ya samu sallah ko raka'a ɗaya ne ake cewa ne yaya sallah ne ce wallahi da kyar ma na samu raka'a ɗaya da kyar ita ma da na tsaya yin alwala ba zan samu wannan raka'a ba to kaga wani yana ji ina ji mutumin wajen arewa a nan yamma a gabas gabas din haka yawa ko kudu kudu kaɗan da nan babu yau to ya ce da ya tsaya alwala to ɗayar ma ba zai samu ba an fahimta to kaga duk gaggawarka da sallah in har baka wanke idan sawunka ba to in kai sallar masallar ba ta yi ba domin wanke shi in ji malam iya cikin wajibai a cikin alwala wanke idan sawu wajibi ne alwala alwala ba ta inganta sai da wanke shi li qawli bin umar radiyallahu anhu fadin abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kare yadda da su da dan da uban gaba da yake wata rana yake ta takallafa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi safri wata rana muna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a bayan mu haka muka yi gaba muka bar shi a baya wato sabai sun ji dadin su ba su ce gashi muna tafiya tare da manzon Allah tare har ma mun yi abu kaza mun yi abu kaza su dinga rawaitowa babu abin da kai wannan ni'ima da kai da annabin Allah kuna tafiyar nan za a iya masa wahayi ya tsaya idan an masa wahayi na kuma in ya dawo sai ba ku labari yanzu yanzu nan gashi abin da Allah ya yi kuwa sahabbai sun ji daɗin su radiyallahu anhu mardu'an akwai wata rana lokacin da aka samu tahwirul qibla da can ana kallon ana kallon baitul maqdis ana sallah to manzon Allah da kansa yake ta addu'a Allah ya kawo lokacin da za a ce a dinga kallon Ka'aba ayi sallah har Allah ke cewa qad nara taqallubu wajhika fi sama falan walliyannaka qiblatan tardaha Allah ce hakika na kana daga ido sama kana jiran saukar wahayi akan a baka dama ka dinga kallon Ka'aba ta zama alqibla to zan zan karba naji kuma za a mai da kai an ce manzon Allah sai da yi wata 17 Allah bai ce koma iya kallon Ka'aba din duk da Allah ya ce na ji kuma daga na san abin da kake so wata 17 bai ba ce kalli Ka'aba ba to amma yanzu kace kai kai ta addu'a wala Allah bai karba ba aina kuma addu'ar ka ba a baki ce ba irin addu'ar mutane ya wuce ba ai sai addu'a wallahi sai addu'a shikenan an gama addu'ar ba ba wanda zai dau minti 30 cikin dare ko awa daya ya tashi ya karanta alqur'ani iya alqunutu a tsaye iya addu'a ba za a yi ba sai kawai sai addu'a sai addu'a sun dauka sai addu'a ita ce addu'ar ba ita bace wannan labari kake bayarwa ai ai sai addu'a sai addu'a shikenan sai addu'a to amma ka tahi cikin dare a cikin awqatul ijaba lokutan da ake sa ran Allah zai karba addu'a dinga faɗa wa Allah bukatu wannan surutan da muke a rayuwar mu a Najeriya nan da a ce rabin surutan muna daukar lokaci yin addu'a da yanzu rayuwar mu ta janja surutun mu yayi yawa mutum ya ɗau awa ɗaya awa biyu a majalisa iya ta surutu ƙasa ta lalace kaza ya ɓaci wallahi sai addu'a kaza kaza to da wannan surutun namu mu ɗauki lokaci minti talatin mana muna munajati ga Allah muna faɗa masa matsalolinmu cikin suru wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a ina karba addu'ar mai roƙo na lokacin da ya roƙe ni falyasa jibuli ko amsa kira na injala to yake cewa muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dan tsaya a baya mu muka yi gaba kine takallafa anna ya dan tsaya a baya muka yi gaba sallallahu alaihi wasallam a cikin wata tafiya da muke fa adrakna sai zo sai same mu iya bayan mu sai zo yi da suke mu shine fa adrakna wa qad arhaqna al-asr ay akharna al-asr a lokacin mun jirkin ta sallallahu asr babi ba an fahimta shi matafi an bashi wannan damar dama ko ya jirkinta azhar ya kai ta lokacin la'asar ko ya jawo la'asar ba ya yi ta a lokacin azhar dan baje wannan dama shine akarnal asr faj'alna natawadda'atu da manzon Allah ya zo sai muke ta alwala kuma za mu yi sallah kenan tunda ya zo wa namsah ala arjulina sai muke shafar kafafuwar mu muke shafanta muke zuba mata ruwa fanada bi a'la sautihi sai manzon Allah ya faɗa da mafi ɗaukaka sautinsa ya ɗaga murya kenan yace wailun lil aqabi minan nar wailun lil'aqabi minan nar bone azaba ya tabbata da digadigan da ba a wanke su alwala a fahimta idan sawunka da baka wanke shi a alwala to ma'aikin Allah ya ce bonin azaba ya tabbata a wani gunsu yan kone shi a lahira shine wailun lil'aqabi minan nar akwai bonin wutar jahannama a irin idan sawun da ba a karasowa wajen sai wajen wankin alwala to kaga ko dan ka kiyaye kanka daga wannan bala'i ma ka dinga wankewa kaga na farko dai alwalanka bata yi ba baka da sallah kuma labi kuma akwai azabar lahira tana jiran ka in dai ta'ammulinka irin wannan kake alwala kai gaggawa kake yi kai a dan sauri kake yi a a menene dan shaf shaf ne kai to duk dai kai ka san me zaka yi ita rayuwar duniya ko baka ko baka faɗa ma shaf shaf ce yanzu ina mutanen da suka shi rayu shekara 200 a baya suna ina ai sai shaf shaf sun tafi to kai ma shaf shaf din zaka dace haka ne ai kar ma ka faɗa haka take musamman wannan rayuwar ta yanzu dama wani malami yake ce mana shi wannan zamani to zamani ne wanda yake da wa'ansu abubuwa guda biyu muhimmai wanda ya kamata kowa ya san da wannan na farko dai a wannan zamanin ba su ka sani ba shi da su na biyu kuma lokaci ne mai gaggawa da lokacin da mu duk in gaggawa ne yanzu ko mota za ka yi ka je kano ko ka je lagos sai ka duba wace tafi gudu ko network za ka ɗora na data sai ka ce wani layi ne fi shafi-shafi ne wace ce data sa mai ƙarfi nan da na za ta buɗe abubuwa to lokaci ne ɗan gaggawa komai a gaggauci ake yi jiya muke hira da wani to za a iya ce mai dattijo dai haka yake cewa da lokacin da suna matasa idan za a ɗora tuwo abincin dare to tun sallan azhar za a dora girkin tuwo a gida tun azhar amma yanzu wani abincin sai bayan magriba za a dora sha wuta kuma ana fito daga sallar isha ya dauke ka ci to ba za su lafiya baraka ne duniya ce a gurguje take tafiya kawai gudu take kuma har yanzu mu yan cikin nata mun kin mu gane gudu take yi shi kenan ya gama fiwu ya gama haka suke da haka zai kare sosai suna izawa tun azahar tun azahar ake abinci ya kai bayan isha zai gama to amma yanzu cikin minti talatin sai a daba ma abinci gaci wannan iyacin abin da ya kamata mu kula da shi a wannan zamani gara yin suru yanzu a ga mutum a ɗakinsa ya yi abu a cikin ɗakin da gashi a duniya ya yau a gidansa a ɗakinsa ya yi abu a masa gashi a duniya ya yau ragare a wannan wata magana ce da wau yawa kwarai da gaskiya abun malam babban muka koya ana fahimta saboda ka wannan shine abin da ya kamata mu gane zamani ne da ba da tsoro ba tsoro a wannan zamani abu ne za ka yi shi hatta harkar gwamnati harkar 'yan siyasa harkar 'yan kasuwa dukkan wata harka ba ta da su to ka gane ka san da wa za ku yi amana da shi a wannan zamani da wa za ku yi amana da shi saboda wannan abu guda biyu iya cikin muhimman al'amura a wannan zamanin mu kiyaye Allah ta'ala ya mana albarka saboda kaga abin da manzon Allah ya ce wailun lil aqab minan nar kafar da ba a wanke idan zawunta alwala to akwai bonin azaba karkashin ta gobe kiyama yace marrataini aw salasan manzon Allah sai da ya maimaita wannan sau biyu ko sau uku iya faɗa musu wailun lil aqab minan nar Allah ya tsare abu na bakwai al inkaru ala man yaghsilu udwihi marra aw marratayn inkari akan wanda ya wanke gaban alwalansa biyu ɗaya ko biyu wa sun ɗauka duk alwala ma wanki uku ake yi in ka wayan wanki ɗaya ka yi kuskure in ka yi wanki biyu ma ka yi kuskure to wannan inkarin shi ma kuskure ne domin alwala ta inganta a yi wanki ɗaiɗai ta inganta a yi wanki biyu ta inganta a yi wanki uku an fahimta kuma gaban da ake sabunta wanke so a alwala to fiska ce da hannu da ƙafa amma shafan kai ɗaya ake a kowace nau'in alwala haka nan shafan kunne ɗaya ake an fahimta wanke fiska wanke hannu wanke ƙafafu su ne ake sabuntawa wani kaji an ce ya yi wanke marra marra wani marratai ne marratai wani sala to fiska ce da hannu da ƙafa ake yi amma sauran gaban duk wanki ne da yake musu an fahimci wannan akwai wani abu kuma da da yawa shi ma kuskure ne duk da malam bai kawo shi anan bai Allah sai a gaba ko bai kawo shi ba wanda yake cewa na Mm. Baji ba. a baka ji abin nan ce ba na ce wankin fiska da wankin hannu da wankin kafa sau uku uku ake yi an fahimta amma wanda ba wannan ba ɗaya ake yi an fahimta shafar kai ɗaya ake yi kunne ɗaya ake yi haka na faɗa ko wallahu alam mali abin da yake so in kawo shine lokacin da ka zo zaka fara yin alwala akwai wankin hannu na sunna da ake yi wanda in a makayi ne babba kaman baho ko ƙwarya wanda ake karkatawa sai a wanke hannaye idan a buta ne ma a karkata a wanke hannayen su uku in a famfo ne ma ka kunna ka wanke hannayen ka su uku da farko wannan wankin an ce sunna ne ittifaqin malamai an fahimta daga nan kuma sai a ibi ruwa kuskure baki a girgiza a zubar a shaƙi hanci a face a wanke fiska an fahimta wanke fiskar kuma tun daga nan matsalar gashi inda gashin ka yi in dai ba son kogare ka ba matsalar gashi na al'ada su yi cara matsalar gashi na al'ada in son kogare ka ba za ka cusa hannun ka yi ciki ba sai ka tsaya baki inda gashi yake tsara da kuma yi wannan gindin wannan kunnen nan sai wankin fiska ya zo nan sai ya zo kasan haɓa ya zagayo ta nan shine demarcation na fiska wannan ba iya dan tudun nan yi fiska ba in daga nan matsalar gashi sai ya biyo karkashin kunne ya biyo nan kasan haba ya zagayo ya zagayo ya zuyi kana duk saurin ka sai kai wannan fiska ka dawo in ka wanke iya kun da kuke fiska kawai to ka bar lama anan ka bar lama anan ba ta wanku ba kuskure na biyu wa an su idan sun zo wanke hannu na farilla wanda ake wanke he zuwa nan to he su fara wankin daga nan daga madaurar agogo zaton su wankin farkon nan ya isar wankin farko kuma sunna ne sunna kuma ba ta danne farilla duk wanda zatonsa ya wanke hannun farko a wanki na biyu ya fara daga nan to wannan gun gaba ɗaya bai wanku ba a lalam a ce bai wanku ba tunda wanki na biyu farilla ne shine dole shi ma sai ka faro tun daga yan yatsunka ƙarshen yan yatsu sai ya zo har nan gwiwar hannu to shine wankin hannu na farilla wannan shi ma da yawa daga cikin ma'alolta tana samun kuskure a wannan wani iya zuwa alwalai da tsada daga nan ko yayi baya shi zatansa wankin farko ya isar masa wankin farko bai isar ba an bai fito nan aikin iya da yawa sai mun yi kokari muna ragewa malik yake cewa a mutum yayi inkarin wanki bibiyu ko daidai kuskure ne wa sunna allati tajri alaiha al'amalu inda siwadul a'zam min al-musallin malin ce sunna wanda ta gabata ko take tafiya a gun da yawa daga cikin masallata huwa gasulul udwi salasan da yawa sau uku uku ake wanke wannan gaban fiska da hannu da gaba a galibiya yace da yawa daga cikin masalata wanke uku suke wal kathir minhum yunkar ala man yaghsilu udul wudu'i marra wahida aw marratayn da yawa daga cikin masu wancin itikadin to suna zargi da inkari wanda ya wanki ɗaiɗai ko biyu kamar inkari ake masalarsa ba ta yi ba la itiqadihi anna zalika naqsun har ma ya itiqadi cewa hakan naqsu ne Allah kuma ba ta shiga ba wa annahu ghairu sabit ko hakan bi bi bi tabbata wa laqad warada an ibn abbas radiyallahu anhuma hadisi ya inganta daga Abdullah dan Abbas Allah ta'ala ya kare da su kale yake cewa ala unabbiukum shin bazan ba ku labari ba bi wudu'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da irin alwala ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama dan Abbas wa kai kuna so na baku labari irin yanda manzon Allah yake alwala ko irin alwala annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama fatawadda'a marratan marra sai dan Abbas yayi alwala wanki daidai ya wanke fiska sau daya ya wanke hannu sau daya ya wanke kafa sau daya an fahimta kuma hadisi ne ingantacce hadisin ya inganta iya cikin hadiya sai sahih bukhari iya cikin iya littafin sunan nasa'i iya cikin na sunan darimi duka malaman nan sun fito da wannan hadisi sai malai ci gaba da cewa fi hadisi mu'az akwai hadisin mu'az bin jabal radiyallahu anhu Allah ya kare yadda da shi kana sallallahu alaihi wa sallama yatawadda wahidan wahidatan wahida manzon Allah ya iya yin alwala wanki dai dai dai dai dai wasnatayn wasnatayn wani lokaci wanki biyu biyu biyu wa salasan salasan wani lokacin manzon Allah wanki uku uku yake kowanne yayi amma duk wanda ka fara da shi da yi za ka gama ba za ka wanke fiska uku ba ka ce za ka wanke hannu ɗaya kafa sau ɗaya ba a yadda ba in ka fara da wanki ɗaya ɗaya to ka dire har ƙasa da haka in ka fara da wanki biyu biyu ka dire har ƙasa da haka in ka fara da wanki ɗaiɗai ka dire har ƙasa haka haka ake kowace haka mazan Allah ya koyar in mai ɗaiɗai ne haka ya koyar har ƙarshe in mai bibiyu ne haka ya koyar har ƙarshe in mai uku uku ne haka ya koyar har ƙarshe wa fil hadith a cikin wani hadisi in ji malam mashru'iyyatu ghusl al-udhi marra aw marratayn aw thalath a wannan hadisi da muka karanta na sahabi Mu'adh bin Jabal Allah ta'ala ya kare da shi akwai shari'a shine mashru'iyya akwai yin aiki bisa doran shari'a wajen wanke gaban alwala sau ɗaiɗai ko sau bibi ko sau uku in kai wannan hadisin kadai ya yi ga hujja a cikin al'amarika kullu zalika kana yaf'aluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dukkan wannan an rawaito manzon Allah ya aikata amma jannan kuskure na takwas al-israfu fil ma' wuce gona da iri wajen ta'ammali da ruwa yayin alwala an fahimta bannan ruwa a alwala shi ma kuskure ne maliki cewa wa huwa ada mu'azzamul musalli wannan al'adar yawancin masallata ne dama alwala a famfo ake zo a bude fa yake asarar ruwa bokiti guda a alwala to wannan bai inganta ba gaskiya bai yi ba almubazzaranci ne hatta a ruwa ma ana almubazzaranci Allah kuma yayi hani game da almubazzaranci shine yin amfani da abu wuce ya ficin bukata abin ya shallake bukatar ka dinga asara sa to haramu ne an fahimta a galabiya domin a galabiya tarbiyyar da muka samu ta addini tarbiyya ce kawai ta kowa yi da kansa amma a galabiya masallatai suna kokarin kawo butoci bayan famfuna da suka tanada amma butar ba ta kwana biyu zuwa uku ko buta ɗari ka kawo masallaci da wahala ta yi masaci an ɗauke da babu ita kai hatta kan famfon da ake samun lokacin makunci yake da shi domin rashin tarbiyyar mu addini shi yasa abin an rasa ma me za a yi ma in an kawo drum ko wata randa babba an ajiye ba ta lokaci za a fasa ta mutane sun zama to kamar ƙananan yara ko dabbobi sana abin da hankali bai yi da shi ba to ka sani ko an barka ko a kogi za ka yi alwala to shari'a ba ta halattar ma israfi da ruwa ba ba ta halattar ma ba in ma alwalar ta zamanto ta shiga jikinka kana so ka kwatanta suna alwalar to ko da ka ga famfo iya zuba ba shi da murfi ba shi da kai to ba za ka je kai rago ba ka je ka samu gwangwami ko buta ka iba kai gefe amma zaman ka alwala karkashin famfon da baya kasuwa to tabbas za a kira ka cikin mai mai israfin ruwa a lokacin alwala shari'a kuma ta baka dama kai haka ba to shine malici yawancin masu sallah suna aikata wannan wala yuslimu min hadhal qata illa nafarun kali yace ba wanda suka kubuta daga wannan kuskuren sai mutane kadan cikin mutane kadan illa kali ne ce nafarun kali wala qad kana annabi sallallahu alaihi wa sallama alqudwa wal uswa manzon Allah shine abun koyin mu shine abun kwaikwayon mu shine qudwa hasana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana akwai abin koyi mai kyau gare ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil iktisad a cikin tsari da tattalin arziki a sha'anin ruwa rashin barna rishin almubazzaranci game da ruwa fa kana sallallahu alaihi wasallam yagtasil bisa manzon Allah iya yin wanka da sa'i daya wanka na shari'a wanka na juma'a ko wanka na idi ko wanka na janaba sai ya samu ruwa sa'i daya ishe shi alo ya iya ishe shi wanka an san sa'in madu irin abin da ake auna fudda kai dinan da azumi ko shine sa akwai kanana shine mudun nabi guda hudun sa shine sa'i guda daya an fahimta dududu wannan ruwan bai fi karfin cikin wannan bai fi cikin buta ba an fahimta to manzon Allah domin tattalin arziki da rashin almubazzaranci na ruwa sai ya wanka da irin wannan ruwan ya shi wanka an fahimta wannan shine yaktasul bisa wa yatawadda bil mud ko mazala idan yazo alwala da mudu yake wannan sayin araba shi hudu to ɗaya cikin hudun sa sai ya dauka sai alwala da shi ɗaya cikin hudu amma yanzu kana alwala da bokiti sai kai kace kuma kai ahlu sunna ne a ina eh ai mu ne sunna wallahi da mu aka kafa izala amma kana alwala da buruwa bokiti guda ko baka san ma yin barnar ruwan ma laifi bane baka sani ba ta'adin ruwan da barnarsa kuskure ne manzon Allah bai koyar ba ko bai ci ba sallallahu alaihi wasallam wa alaina kai wa wa wa ilmin annabi sallallahu wa allamna annabi sallallahu alaihi wasallam haddul wudu wa allamna wa allamna annabi sallallahu alaihi haddul wudu kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi ya koya mana haddi yawa haddi na alwala ya ce ga iya abin da ake so kai ya koyar da mu haddin da ake so wa nahana anil israf manzon Allah ya hana mu israfi barna fi ghairi mawdu'in hanin da ya mana na barna da wuce gona da iri ba ma agude bane kai duk al'amari da Allah ya ma ni'ima to in kai wuce gona da iri kai abin zargi ne abun Allah an an an bayyana ko da Allah ya ce a ciyar to kar kai israfi da Allah ya ce kai tufafi kar kai israfi da Allah ya ce ka yi abin hawa kar ka yi israfi da Allah ya ce ka yi muhalli kar ka yi israfi an fahimta kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ku ci ku sha amma kar ku israfi ya za ce wani wai iya da kayan sawa sama da kala 300 ta gona israfi ne kayan sawa akwai wanda wani mai wanki yake bani labari cewa akwai wani ya kai mai wankin kaya hamsin. set hamsin amma ya manta su agun mai wanki wallahi wajen watan su shida agun mai wanki ke da ya gaji ya zo ya ce akwai kayan kafaran ka yadda ya ce wani kaya kuma ya ce ka aika wajen set hamsin wajen wata uku hudu ya ce ka sadakar da su kai na manta da su wadannan set hamsin ya manta su agun wanki kaga wannan babu shakka israfi ne israfi ne israfi ne saboda ko halal ɗinka ne abu to an haramta ma israfi ta yi abin da bukata ba za ta yi amfani da shi ba ina israfi wannan Allah ya samu gane fa an amr bin shu'aib an abihi an jaddi daga amr bin shu'aib daga baban shi daga kakansa radiyallahu anhum Allah ta'ala ya kare da su kare shi ja'a arabiyun wanda balaraban kauye ya zo ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yas'aluhu anil wudu' iya tambiyar manzon Allah yaya alwala take ya zanya alwala fa arahu salasan salasan sai manzon Allah ya nuna masa ya wanke gaban sa uku sun makala hazal wudu'u wa man zada ala hadha faqad asa wa ta'adda wa zalama sai manzo Allah ce duk wanda ya ƙarin wanki gabar Allah akan uku ya ƙara fiye da uku to ya munana yayi ta'addanci kuma yayi zalunci ku duba ba zubar da ruwan da kai kawai akan fiye da wanki guda uku a alwala to manzon Allah ya siffanta ka kawo munana kai ta'addanci kuma kai zalunci wa fihi ajrun zajrun ko wa fihi zajrun liman yasrifu bil ma a wannan hadisi akwai jan kuni da tsawa akan wanda ya israfin ruwa barnar ruwa dunal fa'ida wanda yayi ruwan yayi abai da ruwan ba da fa'ida ba amma iza wajadtu la'illa idan ka samu wani dalili wadda'i li zalika wanda zai kira ka ka wanke fiye da uku ko ka wanke datti a jikinka yayin alwala an gane ko ka ta'alluqil wasf kamar ka je ka shafa wani datti aw najas ko wata najasa to fala ba'asa bi ghusli babu laifi duk abin da zaka zubar da ruwa wajen wanke wannan najasa din ko wanke wannan dattin ba laifi bane ba aksar min salasu ma ba amma yafi so uku din baka da laifi domin akwai dalili amma zubda ruwa ba dalili ne israfi Allah ta'ala ya samu dace mun zo gaba da zamu tsaya nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana zubansa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya ji kan mahaifanmu ya sanya mu da mu da su aljanna ce makomar mu muna roƙon Allah ta'ala ya shiryar da mu da zuriyar mu Allah ta'ala ya ɗora mu a hanya madaidaiciya Allah ta'ala ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya haɗa mu da alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira Allah duk mai nufin mu da alkhairi Allah ka haɗa mu da shi Allah duk mai nufin mu da shari Allah ka tsare mu da shi Allah ta'ala ka kare mu daga sharrin makiya Allah ka sha kare mu daga sharrin makiya ya rabbal alamin Allah ta'ala ka haɗa mu da alkhairi Allah ta'ala ka raba mu da sharri Allah ta'ala muna roƙonka ka sa mu yi lafiya mu yi lafiya Allah muna roƙonka majinyatanmu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya masu buƙatu a gunka na alkhairi Allah ka biya mana buƙatun mu alkhairi Allah ta'ala muna roƙonka a ainihin wannan ƙasa ta muka ba mu lafiya da zaman lafiya duk abin da ya taso mana na hargitsi da fitintunu Allah ya kwatar mana da hankalin mu Allah abin da yake wannan ƙasa harkar siyasa da zaɓe Allah ka zaɓa mana abin da ya fi alkhairi a gare mu Allah ka yi hannunmu da tunaninmu da ƙaunarmu kan abin da ya fi alkhairi Allah ka sa son mu ya dace da sonka kaunar mu ta gace da kaunar ka ya rabbal alamin Allah ta'ala ka sa karatu ne amfani mu a duniya da lahira Allah ka ba mu ikon gyara kusakuran mu ya rabbal alamin Allah duk wanda ya zo wannan masallaci Allah ka mai da shi gidansa lafiya irin ladan da ake samu irin wannan gurabe Allah ka hada mu da shi Allah ka raba mu da rushewan aiki Allah ka ba mu ikon yi dan kai kuma Allah ta'ala ka karba mana dukkan masu taimakon addini a ɓoye ko a fili Allah ka taimake su masu yawa addini mu zagon ƙasa a ɓoye ko a fili Allah ka mana maganin su Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh